اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله ina za mu tashi ƙawa'idi shafi na nawa to muna mu shafi na talatin da biyu wamin ha yana daga fa'idojin da ba a yi bayaninsa a farkon littafin ba haza du'a'ul mubaraku wannan addu'a mai albarka in sha Allah in Allah ya so wahayi addu'ar ita ce Allahumma a harusuna bi ainikan lati la tanamu وحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم يا أبنجدي أحرسنا كتألم بعينك لإدان يرملكك تقدرة التي لا تنام وتبات برشي وحفظنا ألا كتألم birkunika da rukunin mulkinka allazi la yuramu wanda ba a samu in ba kai ka bayar ba warhamna Allah ka ji kanmu bi kudratika da ikonka alaina da kake da shi a gare mu ala nuhu lakum ba ma hallaka inda muna tare da kai wa anta thiqatuna Allah kai ne amincinmu wa raja'una kuma kai ne abun kaunar mu wa man dawo ma alaiha wanda ya dawo ma akan wannan addu'a ya qara'uha yana karanta ta salatan kafa uku sabahan wa masa'an safa da yamma da safe zai karanta kafa uku da maraice zai karanta kafa uku hufiza min kulli makaruhi za a kiyaye shi daga dukkan wani abin ki bi iznillahi da iznin Allah ta'ala duk wani abin da baya so to Allah zai tsare shi wannan abin ba zai same shi ba bi'izinillahi da izinin Allah alhamdulillah sai ne aka dari shafi shafi na saba'in da to ina za mu tashi shafi na saba'in da biyar wa man nasiya to muna cikin sittu masa'il abubuwa guda shida wanda suke bambanta rafkanuwar farilla da nafila na farko faman nasiyal fatiha ta fil nafilati mutumin da ya manta fatiha a cikin sallar nafila wata zakkara sai ya tuna ba da ruku'i bayan ya kudula ruku'u to tamada ya zarce da sallarsa in ya zo ƙarshe wa sajada qabla salami ya sujada qabli gashi fatiha sai farilla rukuni amma da yake a nafila ne in ya manta ta sai ya yi sujada qabli kuma ta isar masa بخلاف الفريضة لسابان سلر فرلا فإنه كسرتي واشي إن أفرلا نيمن تفاتيا بيتنا بحل سيدي قل ركوع يلقي تلك الركعات ينا جفد وانا ركعات ويزيد أكرا سيقال وتركع دبم ويتمادى يزرك دسلسا أرزوى قلشي ويكون سجود سجدسا دزي تربك نواه yana kasancewa kama zakarna kamar da muka ambata a baya fi tarikin sujud cikin mutumin da ya bar sujjada a sallan farilla wa man nasiya sajjadatan wahidata din nan to idan fatiha ce shi ma haka ne in har bai tuna ba sai da ya kulla ruku'u sannan ya tuna fatiha to ba zai dawo karanta fatihan ba zai ci gaba amma wannan raka'ar zai jefar da ita a matsalar da muka karanta shekaran jiya sai ya mai da raka'a da yake yi yanzu ta koma waccan da ya bar fatiya a ƙarshe in ya gama zai yi sujada ƙabli ka gane ai bambancin su da nafila ita nafila ba wata raka'a da zai musanya ba raka'a da zai jefar kawai kabilin zai ita kuma a farilla zai jefar da wata raka'ar ya musanya ta da wata shine wa yazidu ukura ya ƙara wata raka'a daban kaga raka'a za ta zama raka'a biyar kenan in mai raka'a hudu ce to a ƙarshe sai yi sujjada qabli wa man nasiya menene su a sujuda ko surata wa man nasiya surata yawwa mas'ala ta farko shine fatiha na biyu shine wa man nasiya surata wanda ya manta karatun sura awul jihara ko bayyanawa a inda ake bayyanawa sai ya asirta shine na uku awu sirra ko asirtawa a inda ake asirtawa sai ya manta ya bayyana shine na hudu ya haɗe wannan matsaloli guda uku a cikin shida a surata awil jihara awil sirra ya manta su filata a cikin sallar nafila yana yin nafila sai ya manta sura yana gama fatiha sai ya ruku ko kuma inda ya kamata da rana ya yi a asirta sai ya manta ya bayyana ko da daddare inda ya kamata ya asirta nafilar ta ya bayyana nafilar sai ya manta da daddare sai ya asirta wata zakara sai ya tuna ba da ruku'i bayan ya bayan ya kudura ruku'u to shi ma a nan tamada ya zarce wala sujuda alai kuma ba wata sujada rafkanu a gare shi bikilafil farida da sabanin farilla idan a farilla ne ya manta sura kaga zai sujada qabli ne saboda ya bar sunna biyu sura da tsayuwar karanta sura idan inda ake bayyanawa ya asarta shi ma qabli zai yi idan a farilla ne idan inda ake asartawa ya bayyana shi kuma zai yi ba'adi in a farilla ne to a wannan idan a nafila ne gaba ɗaya wala sujuda alai bikilafil farida da sabanin farilla to alhamdulillah mun samu mas'aloli guda hudu kenan saura guda biyu na ƙarshe to alhamdulillah gidan lafiya ya himma masha Allah sai ne iziya eh to shafi na shawi yau eh a shabawi shafi na 60 da nawa shafi na 66 to ina za mu tashi shago a nema a baka shi ka dubi wani sakasai biyu ya baka shi shafi na nawa sittin da shida na za a tashi wa kazalika me wa kazalika shafu yawa haka nan a raka'o'in nan na shafa'i shi ma sunna ne kace sittin da shida to haka ne ba shafa'u ba wa kazalika shaykul harimi ba shafa'i ba ne shaiku ba muna cikin hukuncin azumi ne wa kazalika haka nan shaykul harimi tsoho tukub tukub wanda ya tsufa ba zai iya yin azumi ba yudi imu yana ciyar da miskini idza a fidara idan ya ci abinci a wata ramadana duk lokacin da aka yi azumi a ramadana azumi ɗaya to zai auda mudunnabu ɗaya ya bayar kullum aka yi azumi ɗaya zai auna mudunnabi ya bayar har a gama azumin babu lama ko a kansa amma akwai ciyarwa ta mudu ɗaya ga kowane miskini wa mislu haka nan misalin tsohon da ba zai iya azumi ba misalinsa shine man farraɗa wanda ya yi sakaci fi qada'i ramadana a cikin ramakon azumin ramadana hatta da khala alaihi ramadanun akhar har sai da wani wata ramadana ya shigo masa bai gama rama na bara ba amma sakaci yayi rashin lafiya yayi bare ya sa shi ajiye azumi ko tafiya ya ajiye azumi a dalilin tafiya ko kuma a aihuwa ta yi biki take yi ta ajiye azumi saboda jinin biki ko ta ajiye azumi saboda jinin haila to da azumin ya wuce bikin ya ɗauke ko marar lafiyan ya samu lafiya ko matafiyin ya dawo daga tafiya ya yi sakaci bai rama ba ba larura ce ta hana shi ramawa ba a'a sakaci ya yi bai rama ba har shekara ta zagayo to yanzu idan ya gama azumin ramadana na bana to duk sanda ya tashi rama na bara sai ya auna mudu ɗaya ya bayar shine tare da aka yi masa saboda sakacin da ya yi fi qada'i ramadan cikin ramakon ramadan hatta da kala alaihi ramadan akhar har wani ramadan daban ya shigo bai gama rama na bara ba wal il'abu fi hadha ciyar wanda ake cikin wannan da ake magana kullihi dukkansa tun daga alhamilu idza kafat ala ma fi badaniha mai ciki da ta ji tsoron in ta yi azumi dan da yake cikin ta zai gamu da larura da kuma almurdu'u mai shayarwa idza kafat ala walidiya in ta ji tsoro a bisa dan da take shayarwa kar ya gamu da yunwa in ta yi azumi har zuwa tsohon da ba zai iya azumin ba har wanda ya sakaci to rama ko, ko ciyarwa fi haza kullihi cikin wannan gaba daya muddun mudun nabu daya ne an kulli yamin ga kowanne yini ya qabihi da yake rama shi a gane ai in ka cire tsoho wanda dama shi saboda ba zai iya azumin ba ne aka sa shi ba da mudunnabi da mai cikin da mai shayarwan da wanda ya saka sai ramakon ramadanan dukkansu kullum suka rama za su ba da mudunnabi ɗaya wannan dama ciyarwan ba shi yake ɗaukewan ramako ba ramako yana nan ciyarwa ma tana nan saboda ya ce an kulli yauni ya ƙabihi ciyarwan zai ba da mudu ɗaya ne ga muskini da dukkan wani yinin da ya rama wannan azumin bara. Wa yi sahabu lissa'in ana so ga mai azumi kafu lisani ya kame harshensa ga barin surutai wanda ba su da amfani. Ina fata an gani. A baya mun yi maganan alkafu anil mufdirati ko kamewa ga barin ci da sha wannan wajibi ne. to kame harshe kuma ga barin surutai shi kuma mustahabbi ne zancen da fa ba na haramu ba ba na zunubi ba ake magana zance haka na surutun duniya wanda ba lada ba zunubi makaruhi ne ga mai azumi wa ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi an so mai azumi ya gaggauta ya gaggauta ramakon abin da yake wuyansa mina sauni na azumi daga an sha ruwa an yi sallar azumi to yayi kokari ya rama azumin da ake binsa mustahabbi ne in dalili ya sa ya sha azumi saboda tafiya ko jinya ko jinin haila ko jinin biki to an so daga azumi ya wuce ya gaggauta ramawa sannan wata tabuhu an so ya jeranta azumin ramakon ina fata an gane in ya tashi ramawa ya yi a jere kamar yadda aka jeranta azumin ramadana farilla to in ya tashi ya jeranta ramakon nan mustahabbi in ya jinkirta ramakon har zuwa sha'aban bai yi laifi ba kawai ya bar mustahabbi ne idan ya yi shi a yayyanke bai jeranta ba shi ma ramako ya inganta kawai ya bar mustahabbi ne abin da yasa ake son gaggauta ramawa da kuma jerantawa saboda rayuwar ba a hannunsa take ba baka san yaushe ajali zai riske ka ba kar ka je wa Allah da bashin azumi gara karama tun kafin ajali ya riske ka kuma wajen ramakon ana so ka jera shi ma dai gudun kada ka yi wani baka samu kalama wani ba mutuwa ta same ka to alhamdulillah sai me ziya shafi sittin da nawa shafi na sittin da biyar iya ka zo kuma kace da uku ba man jahada wujubaha duk wanda ya jayayya da wajibcin sallah ba jiya mun yi karatun tana cikin rukunan musulunci guda biyar ba to duk wanda ya jayayya da wajibcin sallah ta shi bai ga sallah wajibi ba ne ina fata an gane ko da kuma yana yi fa ko da yana yin ta a cikin jama'a akan lokacinta da cikakken ruku da sujada da kushu'i amma shi a itikadinsa sallan nan ba wajibi ba ce yana yin ta ne kawai a matsayin musahabi au shay'an min wajibatiha ko yayi jayayya da wani abu daga cikin wajibabbun sallan ya da sallan wajibi ne amma shi a wajensa karatun fatiha ba wajibi ba ne kuma ko da yana yi ko ya ce ruku'u ba wajibi ba ne ko sujada ba wajibi ko kabara harama ko sallama ya ce shi bai da wajibcinta ba aw sha'an min arkanil islam al khamsa ko kuma ya yi jayayya da wani abu daga cikin rukunan musulunci nan guda biyar ko da ya yarda da sallar da wajibabbinta duka amma yake shi bai da azumi farilla ba azumin ramadana ko ya yi jayayya da wajibcin zakka yake zai yi sallah amma shi bai da zakka wajibi ba ne ko bai da da wajibcin haji ba to fa huwa kafirin wannan kafiri domin ya ya yi jayayya da ubangiji cikin abin da ya wajibta wa bayinsa in kuma yake ƙarya ne ya ƙaryata ubangiji saboda haka a dalilin wannan ya zama kafiri murtaddin wanda ya yi ridda ko da yana sallar fa in dai yace shi sallah ba wajibi bane yana yin ta ne a babu musahabi in ka ga dama ka yi ka ga dama ka bari shi ya ga dama ne yana yi amma ba dole bane to wannan kafiri ne murtaddi yustatabu ana neman ya tuba a dinga masa wa'azi da nasiha ya dawo ya yadda da wajibcin sallah ko rukunan musuluncin nan da ya inkari salasata ayyamin har tsawon kwana uku ana neman ya tuba fa in taba in ya tuba kafin cikar kwana uku to ya dawo musulunci a kyale shi wa illa in ko bai tuba ba har kwana uku ya cika to kutila a kashe shi da takobi a sare wuyansa saboda ya tabbata yayi ridda wa man aqarra bi wujubiha amma wanda yayi ikrari ga wajibcin sallah yace ya yarda sallah wajibi ce ya yarda da wajibcinta da dukkan rukunan musulunci da wajibabbun da suke cikin sallah ya yarda da wajibcinsu wamtana amma sai ya hannu min fi'iliha daga aikata ta sai ya ƙi yin sallah shi kuma wancan bai da wajibcinta ba amma yana yi wannan wannan kuma ya yarda da wajibcin amma kuma ya ƙi in tuzira to shi na biyun nan wanta ba an ba shi kwana uku ba yin sakabu salasata ayyam to shi wannan tun da ya yarda da wajibcin sallah ya santa ya san muhimmancin ta har ya san wajibi ne amma ya kiyinta akan lokaci in tuzira a saurara masa illa an yi buƙamin lokaci har daruri har zuwa lokacin da abin da zai wanzu na gwargwadon lokacin ta na laruri miƙidaru raka'atin gwargwadon raka'a ɗaya kamila cikakkiya idan mukutarinta ya shiga ya ƙi ya yi sallah mukutari ya zo tsakiya ya ƙi yin sallah laruri ya zo a menene ya shiga ya ƙi yin sallah to ƙarshen laruri gwargwadon raka'a ɗaya cikakkiya fa in lam yusalli in bai yi sallah ba kutila a kashe shi bisaifi da takwabi a sare wuyansa hadda amma shi haddi ne ya kashe shi la kufran ba kafirci ba kamar da mai kawai da yake haddan la kufran shi wancan kafirci ne ya kashe shi zai mutu yana kafiri shi yasa aka bashi kwana uku ko Allah zai taimake shi ya gane ya tuba shi kuma wannan tunda ya yarda da wajibcinta to an an ji shi musulmi ne amma hukuncin sannan wanda ya yin sallah akan lokaci har ta zama laruri shi ne a kare wuyansa shi ne hukunci haddi aka masa an kashe shi ne haddan ba kufuran ba wa yusalli alai gairu ahlul fadli kuma wanda zai masa sallah ya zama gairu ahlul fadli wani ma'abota falala wassalahi da kuma kyautatuwar hali wanda zai limance wanda za su sallar kar ya zama ahlul fadli shine manyan mutane masu daraja wassalahi da mutanen kirki kamar masu tsoron Allah waliyai da salihan bayi a je a nemo mutane wanda su ba ahalul fadli ba ba ahalul salahi ba wa yudfanu ana binne shi fi maqabirul muslimin a makabartar musulmi tunda dama an ce wa yusalli alai sai da za a masa sallah za a kai shi makabartar musulmi wala yudu masu kabru amma ba za a shafe kabarinsa ba in an binne shi daga an tura mana ƙasa haka nan burabura a tashi a wurin sunan wani gwamna ba sai an shafe an daidaita kabarin ba wala yuqtalu bil fa'ita amma ba a kashe shi saboda sallar da ta wuce shi tariku salati in dai ya yadda yanzu zai yi ta abu sa wajibi daga ta yanzu to za a masa nasiha to kai kokari sallolin kwanaki da suka wuce ba ka yi karama in ya ta wannan kan ba zai yi ba yanzu kan ya gyara zai ci gaba dai amma ta baya kan shi ba zai rama ba to ba za a kashe shi ba in dai ya fara yin ta yanzu ya ci gaba da yi baya bari sai dai a ta masa nasiha da wa'azi ko zai gano ya zo ya yi kokari ya rama wanda suka tsere amma dai ba za a kashe shi ba saboda wacce ta wuce wal umaru sabiyu ana umatar yaro karami biha da yin sallah da sab'i sinina in ya kai shekara bakwai amma babu duka shekara bakwai takwas tara babu duka sai umarni in za ka je masallaci ka yi alwala ka kai ya yi alwala ka kama hannunsa ku je masallaci in namiji ne in ya mace ce ka sa ta yi alwala ta yi sallah a gida daga shekara bakwai takwas tara in kana wannan kana kokarin nuna masa yin sallah wa yudrabu ala tarkiya ana dukansa akan barin sallah darban duka gaira mubarihin wanda wanda baya fasa jiki idza balaga ashara sinin in ya kai shekara goma bai yi sallah in ka saba sai masa yayi sallah daga an kira sallah zaka ce tashi kai alwala kai sallah ko tashi kai alwala mu je masallaci shekara bakwai takwas tara to idan ya kai shekara goma in aka yi kiran sallah inda ka tabbatar ya ji karwa kamar magana ka tashi ka dau buta yana gani yana ji ka je kayo alwala yana gani kar ka taimar tashi mu tafi masallaci ka tafi in aka je aka idan da sallah ka gabe zo ba in ka dawo gida ka dau bulala ka zane shi ka sai me yasa kana jin kiran sallah kana gani na dau buta na yi alwala kana gani na tafi masallaci me yasa kake tashi kai yau shekara uku kenan ina umartar ka kai alwala mu je ayi sallah har yanzu baka yi hankalin da za ka yi da kanka ba sai na ce tashi kai to gobe ma in ya ƙara yi ka ƙara zane shi amma darban gaira mubarrihin duka wanda baya faffasa jiki alhamdulillah sai mai risala lafiya ya himma gidan lafiya alhamdulillah Mala Tijani ni ya labarin Mala Ahmadu Yunus Sari. Subhanallah, ulfa ce komi? To Allah ba shi lafiya. Allah ba da lafiya. Idan za mu tashi, ko shafi na nawa risala to mala ku bai bai zo ba ina za mu tashi mala ibrahim walaysa ala man abdara fi qada'i ramadan muta'ammidan kafaratun walaysa kafaratun babu kafara ala man abdara abu sa mutumin da ya karya azumi fi qada'i ramadan a cikin ramakon ramadana muta'ammidan da gangan tunda babu alfarmar wata in a cikin wata ramadanan ne ya karya azumin da gangan zai yi kafara amma in a cikin ramako ne ya karya azumin ramako babu kafara sai dai ya sake rama wannan azumin da ya karya saboda babu alfarmar wata wa man ugumiya alaihi lailan wanda aka sumar da shi da daddare ka gane ai ya suma cikin dare fa a faƙa sai ya farfado daga suman ba da tsunu'il fajr bayan hudowa alfijir fa alaihi qada'u sawm ramakon azumin wannan yinin wajibi ne gare shi in dai bai wayi gari cikin hayyacinsa ba ya wayi gari a sume ka gane ai to wannan yinin sai ya lama shi wala hukuncin zai daya da mace mai jinin haila da jini ya ɗauke mata da rana ko alfijir ya hudo ba ta da tsarki kaga sai ta lamu wannan yinin to shi ma in ya farfado zai ci gaba da shi da sha a wannan yinin har zuwa faduwar rana gobe ya tashi da azumi amma ko da ci ba da sha ba wannan yinin da ya wayi gari a sume sai ya rama wannan yinin bayan sallah wala ya qadi min salawati amma mutumin da ya suma baya ramakon sallolin da suka tsere yana cikin suma illa ma a faƙa fi wakati sai dai sallar da ya farfaɗo a cikin lokacin hukuncin su ɗaya da na jinin haila duk sallar da ta wuce tana jini ba za ta rama ba amma sallar da jini ya ɗauke mata a lokacinta ko na laruri ne wannan sallar sai ta sallace ta haka shi ma wanda ya suma duk sallar da ta wuce yana sume ta wuce ba zai rama ba amma azumi sai ya rama duk sallah da ya farfado a cikin lokacin ta ko na laruri ne ko kafin ya je ya alwala ya yi ta zama ƙala'i to sai ya lamata wa yanbaghi lisa'ili yana kamata ga mai azumi an yi hafaza lisanahu ya kiyaye harshensa irin na karatu na ashimawu da muka yi yanzu yana kamata san cewa yi wayu sahabu nan kuma wayan baki duk ɗaya ne ba cewa aka yi wa yajibu ba wannan fa a wajen fuka ha'u eh amma wajen malaman usul wajibi ne kiyaye harshe saboda me hadisin manzo Allah mallin da da qaulul zuri wal amal bihi fala hadatu lillahi an yada al'amahu wa sharabu duk wanda yana azumi bai bar ƙaunin zuri ba da aiki da zuri to Allah baya buƙatar ya bar cinsa da shansa kaga anan kamewan ya zama wajibi in dai dan Allah kake yi to wajibi ka kame harshe ga barin surutai dan a cikin su ne ake yin batsa ake yin ƙarya ake yin jiba ake yin annamimanci to amma a gun fuqaha dai azumi yana nan ya sauke farilla sai dai ayi asarar lada shi yasa suka ce wa yan baji lisani an yi hafaza lisanahu wa jawariyahu ba harshe kaɗai ba har da gaɓoɓi gaɓoɓi ƙafarsa kar ya taka ya je gurin da bai dace ba hannunsa kar ya taɓa abin da bai dace ba wa yu'azzima min shahr ramadana ya girmama lamarin watan ramadana ma azzama Allah subhanahu kamar yanda Allah subhanahu tsakace sarki ya girmama yanda Allah ya girmama watan shi ma ya girmama shi saboda Allah ce wa mun yu'azim sha'irar lahi fa ina min taqawul qulub duk wanda yake girmama alamomin addinin Allah to wannan alama ne na takawa ko tsoron Allah a zuciya to azumi ko yana cikin manyan manyan sha'irul lahi wala yuqaribu sa'imun nisaa mai azumi baya kusantar mata bi wadi'in da yin jima'i wala mubasharatin wala runguma wala ƙublatin wala sumɓa lillazzati amma idan don jin daɗi ne ka gane ai ba waɗi'in ba fa shi waɗa'i ko ba don jin daɗi ba karye ana maganar mubashara da ƙubla abin da ya shafi muqaddimatul jima'i yayi su lillazzati domin jin daɗi fi na har ramadana wata ramadana shi aka hana ma'ana rungumar mace da shafa jikinta da yi mata kisi na sha'awa amma in ya zama da rungumar da kubla din ya zama na al'ada ne ko na tausayi ko na ɗabi'a wannan babu karhanci ga wanda al'ada su ne larabawa sukan yi mu'anaka da muharramiya ka gane ai wannan na al'ada ne sukan yi da matarsu wanda kuma ba da niyyar sha'awa ba sukan sumbaci matarsu na ƙauna da soyayya ba na sha'awa ba to wannan babu karhanci babu haramci shi yasa mai sai baka lillazzaci yin mubashara din da ƙubla domin jin daɗi shi aka karhanta li fi nahari ramadana a cikin wata ramadana wala ya harmu zalika alai amma da wada inda mubashara da ƙubla baya haramta ga mai azumi fi laili a cikin daren ramadana ka gane ai domin Allah ce uhila lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum arrafasu anan kinaya ce ta jima'i fala rafasa wala fusuqan nan an halatta muku arrafasu yin jima'i lailatul siyami a daren azumi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna amma da rana shi da aka haramta muku da daddare kuma wala ya harimu alaihi fi zalika fi laili alhamdulillah sai me yau hashiya shafi na nawa shafi ɗari uku da sha nawa hashiyatul adawi ɗari uku da sha biyu ina za mu tashi wa aqallu ma yujzi'ul mar'ata ko mar'ati na ka yake a'a mar'ata fa ma yujzi'u al mar'ata mafi ƙarancin abin da yake isar mace minan libasi na tufafi fi salati a cikin sallah shai'ani abubuwa guda biyu ne yake isar mace yin sallah mafi ƙarancin al'awwalu abu na farko addir'u doguwar riga addir'u ana rubuta shi bidalin da dalul muhmala wanda ba a masa dugu alkhasifu mai kauri addir'ul khasif doguwar riga alkhasifu mai kauri alkhasifun nan bil kha'i ana rubuta shi da kha'un almu'jama wanda ake masa dugu wal kha'u ana rubuta shi da kha'un da ha'un almuhmala wanda ba a masa dugu duka sunansa ne ko alhasifu ko alkhasifu mai kauri asadigu mai duhun saƙa ai alkamilu mai cikakkiyar saƙa akwai abin da yana da kauri amma kuma saƙarsa akwai ƙofofi kamar leshi kaga za ka ji shi da kauri amma kuma in mai ƙofofi ne manya da ake ganin jiki wannan ba zai sallah ko kuma abin da yake da duhun saƙar ba yi da ƙofofi amma kuma ba yi da kauri shara-shara ne ana ganin fatar mutum ta cikinsa to duk wannan ba zai yi sallah ba sai ya cika wannan siffofin guda biyu alkasifu asabibu alkasifu mai kauri ka gane ai sannan asabigu mai duhun saƙa ba mai ƙofofi ba allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda yake sutarce mabayyanin kafafuwanta guda biyu wannan al'awwal kenan wannan in mataye da suke sa doguwar riga jallabiya ta mata daga sama har ƙasa shi ne ake magana in irin matanmu ne masu yin riga da zabi to wannan akwai wata sifa daban a cikin addir'u ɗin nan saboda ya siffanta maka da allazi yasturu zuhura qadamaiha rigar atamfa tana rufe kafa? yawwa to tun da mu matanmu riga da gani ake ɗinka musu to a tabbatar riga da ganin nan rigar ta sauka ƙasa da kwankwaso zanin kuma an ɗaura a tabbatar ya sauka ya rufe kafa sannan kuma in an yi ruku'u baya ba zai fita ba in an ɗaga cibiya ba za ta bayyana babban da ɗangale wannan ba za ta yi sallah ba ita kaɗai ka gane ai sannan kuma dole rigar da za ta yi sallah ta zama mai dogon hannu wanda ya zo nan domin nan tsiraici ne a jikin mace to in ya zama mu rigunan mata ya mu dama hannun iya nan ne ko iya nan zai yi wuya ka ga an ɗinka a tamfa hannu ya zo nan ko bare bari da suke yin guma daidai iya nan yake tsaya eh to hannun to wannan zai yi sallah in ya zama ya turu zuhura kadamai in har ta sauka ta rufe mabayyanin kafafuwa guda biyu ina fata an gane idan kuwa irin rigar mu ce ta yanzu ta matan mu na yanzu mai hannu gajere zani baya sauka ya rufe kafa to lalle a samu hijabi na yin sallah wanda suke yin sa mai dogon hannu wanda kuma yana sauka ya rufe kafa walamma kana dir'u lafzan yayin da lafazin addir'u ya zama mushtarikan yana tarayya baina dir'il hadidi tsakanin silken yaki wa gairihi da waninsa in ka ce ajiru a larabci yana ɗauka abu biyu riga da kasa wannan sunanta ajiru sannan rigar ƙarshe surke da ake sawa a yaƙi wanda take kare mutum daga sukan mashi da salon takobi da harbin kira ita ma ajiru surke amma dai duk riga sai dai wannan dir'ul hadidi wanta kuma dir'ul kudini ta auduga misali to da yake a lafazin addir'u yana tarayya tsakanin sulke na yaƙi wa gairihi to fassarahu malan sai ya fassara maka bima huwa al da abin da shi ake nufi minhu daga gare shi fi salati a cikin sallah fa qala sai mai salati wa huwa shine fa alqamisu doguwar riga ba sulken yaƙi nake ce ma dole sai da shi ka kai sallah shi wace ai ba ya sauka gwiwa ma iyalan ne iya sauka haka aiwa za ka yi sun tuyawa ba yawa dama iyalan kamar bullet rubutu da suke sawa daga kirji zuwa kwankwaso yawa shi kadai ake karewa kai kuma akwai kwalkwali shi ma na ƙarfe hular yaƙi da ake sawa ita ma da za ta kare kai daga salon takwabi ko suka na mashi to shi ne malam karka ɗauka a dir'unan dir'ul hadidi yake nufi sai ya ce maka wa huwal qamisu ai a dir'un nan shine alqamisu jallabiya wa huwa abin da ake masa alqamisu ma yusulaku abin da ake zira shi fil uruki a cikin wuya ba wanda ake yafawa ba wannan sunansa arrida'u ma ya fi wannan dama yafa shi ake wannan ko sai ka sa shi ta wuya sannan ya zauna a wuyanka shi ne ake ce masa alƙanusu doguwar riga to a nan shi ma akwai bambanci akwai wacce take sallah akwai wacce ba ta sallah in ya zama jallabiya ce dama ba a tsaga gefen in ya zama a farangiya ce ana tsaga gefe to lalle ne ya zama tsagun ya sauka ƙasa da gwiwa idan tsagun ya yi sama har cinya to wannan ita kaɗai ba za ta yi sallah ba sai an sa wanda ina fata an gane amma in jallabiya ce ko ba wando a ciki za ka yi sallah in dai ka sauka ƙasa da gwiwa ina fata an gane wa shay'un sani abu na biyu da yake isar mata yin sallah bayan addirul khasifu shine alkhimaru mayafi bi kasr al kha'i ko al mu'jama da kisran ka'un wanda ake masa digo alkhimar ba alkhamar ba ba alkumar ba wa huwa abin da ake masa kimar saubun mayafi ne da ja'aluhu mar'atu da mace take sanya shi a lara'asiya tun daga kanta tasduluhu da take sakin sa ala kaddaiha abu sa kuncin ta guda biyu sai sakko kan kafada wannan muna bugan ta sa doguwar riga ko wannan kimar din da ta sa iya kai da kunne da wuya ya rufe iya nan shikenan ya wadatar mun ce dama rigarta doguwa ta zo hannu ya zo nan ƙasa kuma ya turu zuhura ƙadamaya rigar ta rufe mabayyanin ƙafafuwanta ba wai sai ta sa wani hijabi da zai zo cibiya ko zai zo gwiwa rigar ita ce suturar ai kimar ɗin nan ko ɗan kwali ne mai yalwa wanda in ta ɗola shi a kai zai rufe kai da kunne da wuya shikenan magana ta ƙare wa yustaradu fihi ana shar'anta a cikin kimar din nan ma yustaradu ila abin da ake shar'antawa fi dir'i to shikenan idan abin da ake shar'antawa a cikin wannan doguwar rigar sai ya zama alkhasifu as-sabiqu ya zama mai kauri kuma mai duhun saka ka gane ai wa huwa alkhasifu wa turida bihi fa kullum fil mawdi aini ana kiyaye wannan lafazin alkhasifu a cikin guraren nan guda biyu ma'ana wajen addir'u da shi alkimaru min alkafifi a kiyaye daga sassauƙa min alkafifi nasji ba mai sassauƙan saƙa allabi ya shif wanda yake shara-shara wanda bai da kauri kenan shi ne alkafifu fahim sallafi in mata ta yi sallah da riga ko shimar mayafi wanda yake shara-shara a adat ta sake sallar nan abadan har abadan. Bai zubo alal mar'adi fi salati yana wajaba ga mace a cikin sallah an tastura zuhura kadamaya ta suturce mabayyanin kafafuwanta ko dan yatsanta ta bari a waje ta yi sallah ita da wanda ya sallah tsirara ɗaya suke. An ce fa yazibu alal mar'adi yana wajaba akan mace an tastura zuhura kadamaiha ta suturce mabayyanin ƙafafuwanta guda biyu. Wa sharaha da gashinta, ko silin gashi ɗaya ta bari a sallah a waje ita da wanda ya sallah tsirara ɗaya suke. Wa unuqaha ta suturce wuyanta, idan ta yi sallah wuyanta a waje ita da wanda ya sallah tsirara ɗaya suke. Wa dalalaiha da jelar kitsanta. Dole ne ta ɓoye shi ko a cikin riga ko a cikin hijabu. idan ta bar wani abu na gashi a waje ta yi sallah tsirara. Wai juzu yana halatta amma an ta zahara wajaha ta an tuzhira wajaha ta bayyana fuskanta inda ake sa niqabi a rufan nan kewayen fuska ba tsarki bane ga mace iyayen da ake wankewa a alwalan nan to ya halatta a sallah ta bayyana shi a waje wa kaffaiha da tafuffukanta guda biyu nan ta fitar da hannunta tafinta iya nan a waje ya halatta fi salati a cikin sallah khasa ake da iya nan kadai shi yasa me aka da ya dunkule maka wal mar'atu kulluha auratu illa alwajha wal kaffayn ya gama mana wannan karatun shi yace ita mace kulluha dukkan ta tsiranci kulluha auratu dukkanta tsiraici ne sai istisnayin abu biyu illal wajaha sai fuska wal kaffai da tafuffuka guda nan shi da kafu in ta bar zira'u ma ta yi sallar tsirana ta yi ta bar tsiraici kullu ha auratu illal wajaha wal kaffai to shine nan malam ya gaya maka a hukunce yace wal aslu fi ma zakara asalin wannan wajibci cikin abin da mai risala ya ambata qauluhu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake la ya ƙabalu Allah salata ha'idin, Allah baya karɓan sallar mace mai jinin haila, ma'ana matar da ta fara jinin haila, shekarunta ya kai ta fara jini. Allah baya karɓan sallarta da ta yi illa bi kimanin sai da mayafi, sai ta rufe kanta da wuyanta da kunnuwanta. Ya'ani, abin da yake nufi baliga wata ta balaga. ba wai wacce take jinin haila a lokacin ba don wani in gwari ne bai ce ai la yaqbalu salata haidi mace mai haila ma za ta yi sallah amma Allah bai karbi sallar mace mai haila ba illa bi kibali sai in tayi da mayafi ba haka ake nufi ba yake yana nufin matar da ta kai shekarun fara jini ba wai a lokacin tana cikin jinin haila ba wa fi ruwayati cikin wata ruwaya fu ila rasulullahi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da tuna ummu salama sai kai wannan tambayar tace a tu sallil mar'ati fi dir'in wa kimari alaiha izaru shin ya rasulullahi mace za ta yi sallah cikin dir'u doguwar riga wa kimarun ko da mayafi alaiha izaru kuma akwai kwarjalle da ta tsaura a kai kala yace idza kana dir'u sabigan kafin ya ce mata eh ai amsa shi ne dama abin da ake nema ga dir'u riga ga kimaru mayafi ga izaru ba sutura ta cika ba amma saboda gudun kar a bar wani abu wanda ya zama wajibi a suturce ba a suturce ba manzo Allah ya ce mata na an ba sai yace idza kana dir'u sabiga idan wannan rigar ta zama mai duhun saka ce kuma yace yugadi zuhura kadamai ha rigar yana lullucewan mabayyanin ƙafafuwanta kaji sharaɗin daga manzala aka samu yugaɗi a nan shi ne ya turu a wancan ba kowa san kalmar algida'u ba amma da ka ce a situru ko ba haushe ne ya san sutura ko dama larabci ne to shi hadisi ya ce maka yugaɗi shi ko mai risala ce maka allazi ya suru zuhura kadamai ha ba allazi yugati zuhura kadamai ha ba amma hadisi yugati ya ce dole rigar ko zanin da ya saukato ya tabbatar ta tabbatar ya rufe mabayyanin kafafuwanta to a nan ne sai sallah da cikakkiyar sutura Allah zai karba to alhamdulillah mun gama suturar mace sauran suturar namiji wa yuzu rajul fi salati thawbun wahidin sai ne na ne kar ku tsora mutane na yi ba a zamanin tsadar nan Allah ya saka na? harka a cikinta eh shi ma ya shiga cikin muguma duk wanda ba cikin hayyacinsa ya aji ma su mace wannan babu bambanci da su ma da kuma wannan hali to sai ne Allah saka a a ai ta fada kansa duk sallar da lokacin da yake da ta zama kala yana halin wannan gaiba din ba zai rama ta ba hukuncin ta fada kansa sai ne askari shafi na nawa 233 fasulun labewa insha Allah yukawwadu ila al-mar'ati talaquha ana shega wa mace sakin kanta tamlikan ga mallaka mata igiyoyin auren ka gane ai ba takayiri ba anan tamliki akwai takayiri akwai tamliki ya halatta miji ba ikon saki yana hannunsa ba mace ba ta da ikon da za ta saki kanta ba ta da ikon da za ta saki mijinta ko amma miji yana da ikon da zai saki matarsa kuma ta saku to damar da Allah ya bashi na ikon yin saki sai ya miƙa wa matar ya mallaka mata damar yin saki to fa in ajabat idan ta amsa bi kabulin da kalban sakin auraddin ko kuma juyarwa tace ban kalba ba to umila alai ayi aiki akan abin da ta amsa tunda haƙƙinsa ne da masa sai ya bata eh tamliki tana yin wani abin da baya su yawanci shi yake jawowa yayi yayi tabali ya kai magana wajen alwalai an yi mata fada an mata nasiha ta ki ta daina misali kamar fita ba da izininsa ba duk sanda ya zo gida sai tara ta fita kuma in ya bincika ba wani larura da ta sa dole sai ta fita ba da izini ba yayi yayi ta ki ko kuma mai daranto yi mana duka larura ce da wani ba zai jurewa ba eh musamman mutum ya je gona ya ɗebo yunwa ya wuna a jeji ya zo Allah Allah yake har idansa yana rufewa ya zo ya tara baki hula wuta ba ko ma mene kaga ba kowa zai iya tura wannan yau da gobe ba to yayi iya kokarin wannan misali nake yi ko kuma tana kin yadda da shi wajen saduwa da abin da ya kama da wannan to a ƙarshe dai shi da ya gaje ta to ni wannan abin da kike na gaji na mallaka miki igiyar auren ko ki bar wancan abin da kike da ba na so ki zaɓi zaman aure ko kuma ki saki kanki ni ki bani na huta na samu wanda za ta iya zama da wannan shine tambiki shi yana kyamar sake kaza akwai wanda ba sa san sake saboda cewa Allah ba ya san sake ya halatta shi amma ba san shi yake to sai ya danka mata ya mallaka mata igiyar auren to idan ta karɓa ta to ni na karɓi sake shikenan sake ya tabbata kaga yanzu ita ce ta saki kanta amma bayan ya mallaka mata damar yin sake auren ko ta zo ta ce a'a ita ba za ta karɓi wannan saki da ya mallaka mata ba amma dai za ta yi ƙoƙari ta gyara halayenta to shi kenan sai a yi aiki ƙullila alai sai a yi aiki a kan hukuncin da ta ɗauka wa izharuwa bi sururi bayyana wanta da murna da farin ciki ikitiyarin wannan zaɓi da ya mallaka mata ta yi guda ta yi shewa yau Allah ya kawo min ƙarshen wahala to wannan taka ku take da ko ba ta ce taka ku take ba amsa ce ai amma a fakaice wa tamkinuha amma dake wata sai gum sunan wani abu da suke sha na kwaya idan ta sha gum ta ɓata rai to raddun wannan juyarwa ne ba ta karɓi saki ba yi mana ai akwai misalul hali akwai lisanul makali duka shari'a tana aiki da su a gurbinsu idan aka yi amfani da lisanul makali aka yi turci shari'a tana karɓa ta hukunci sannan lisanul hali ma shari'a tana karɓarsa a gurbin da ake karɓa ta yi aiki da shi kuma hukunci ya tabbata to nan za a yi amfani da lisanul hali ne harshe na halinta abinda ta bayyana da shi za a yi hukunci fayin auƙat wahidatan idan da ya mallaka mata igiyoyin auren da ta tashi sai ta amkar da saki ɗaya ta to na saki kai na saki ɗaya ko na mallaka wa kai na saki ɗaya to fala maƙala lahu bayi da magana ba zai ce dole sai ta ɗauki saki uku ba ina ruwanka wataƙila kafin ta gama inda za ta yi nadama ta nemi a zo a sasanta to a nan ba ka da ta cewa tun da tamliki ne malai za so ya bambanta mana tamliki da takayiri idan tamliki ne in take ta saki kanta saki daya fala maqala lahu bai da magana wa in ɗallaƙal salasa amma in ta saki kanta saki uku a gabansa fa lahu inkarwa yana da damar da zai mata inkara ce a'a sai dai ki ɗauki saki ɗaya amma fa alal fauri da gaggawa idan ta ce ta saki kanta saki uku yayi shiru har aka tashi a gurin to ba da damar inkarin saki uku nan ukun ya tabbata ka gane ai bi sharɗi amma da sharaɗin ya mallaka mata igiyoyin auren ne da nufin iradatu talaki da niyyar sakin aure wa ma duna salasi ko da kuma shi abin da yake nufi ta ɗauki koma bayan uku nufinsa saki ne amma ba uku ba to wannan idan ta ɗauki sama da ɗaya yana iya mata inkar duk da shi niyyarsa niyyar saki ne amma duna salasi bai kai uku ba amma an tun farko a niyyarsa ukun yake nufi kuma sai ta zabi ukun to ba da damar inkar eh a tabliğ bi yanzu tamliki nake wa illa ko idan bai yi nufin duna salasi ba kuma sannan bai mata inkari ba da take ta sako sake uku yalzamu ma auqat abin da ta aukan na uku ne ya tabbata fa in ta fara ƙa'idan suka rabu da juna ya sake ta kuma ƙabul ijabata kafin amsa wata ba ba nan rabuwa ba ta saki ba suka rabu da juna daga gurin hukuncin ga alwalinta ga nasa ko ga hakaman minali wa hakaman minaliya wanda ake yi a gaban su don su zama shaida sai aka watse a gurin da hayaniya ƙabul ijabata kafin ta amsa da ta karɓi sakin ko bata karɓa ba au abhammatul jawaba ko ta koye amsa ba ta yi shewa ta bayyana murnan ba ba ta bayyana bakin cikinta ba ba ta ce ta kalba ba ba ta ce ba ta kalba ba aka kasa gane to ita wannan ne matsayinta a wannan jawabi to falahu murafa'atu yana iya kai karanta wajen alƙali murafa'atu ya ya ya ɗaukaka ƙara daga gaban alwalai zuwa gaban alƙali litujjir ala ɗalaki domin a tilasta mata akan saki awin izkali ko kuma sarayarwa da saki. Dole dai sai ta ɗauki ɗayan biyu ko sarayar da saki ko kuma tabbatar da saki. Ba ta kalɓa ba ba ta nuna fuska ɗaya na kalɓa ko juyarwa ba. Yi, har aka watse kafin a samu matsaya to kawai ka wuce kotu wajen alƙali dama ce aka baka sai ta ɗauki daidai ba kana kyamar saki ne kai baka taɓa yi a rayuwarka ba ai mun faɗa da farko akwai wanda shi ba zai furta saki ba ya kirsu saki akwai masu karamci da jinjinawa abun kunya ne shi a ce ya saki matarsa kamar shi a ce ya saki mace bayan abat idan ta ƙi an zo gaban kotun ma aka yi aka yi ta bayyana matsayinta na rabuwa ko zama duka ta dace kawai take amsa wa alkali da komai to asqadawul hakimu alkali ya tare da sakin a ci gaba da zama a je a zauna dama ba neman sa ake ba ai ta nuna ba ta da gariya kuma ta nuna ba ta son rabuwa in har cutar ta ake tilin ai da ta saki kanta tunda da ba aka bata to alhamdulillah mun yi tamlika sala takyira bayan sallah za mu tashi au takyira ai wato au din na da fi ne yukawwadu ila lamatu talaquha takyira shi ne da muka au takyiran din to shi za mu tashi in mun dawo alhamdulillah sai ne tuba shafi na nawa Nani? Na'am? Shi ne za mu tashi? A'a, ba mu ƙalasa wancan wancan babun ba. Ko dai mun ƙalasa? To, oh, to shi kenan. To, ina za mu tashi? to fakharijun kal kamri dai tifaki wadakilun kal abdi zil ibaki wajadatin rani firatul manfa'a illa fil ashjari fa kullum mana'a إلا إذا النبؤ لآمن أينا والبدو لساله قد تبينا فخارج sannan akwai abin da yake fita a shari'a daga jinjina yake kalkamri kamar giya da duk wani abu da mallakarsa haramun ne a shari'a bittifaki da ittifaƙin malamai ba zai kawo maka kiret ɗin giya ko ya kama alade a matsayin jingina saboda kai yanzu yana ka kuɗin ka shari'ar san musulunci ta haramta maka sai da giya to ina kuɗin ka zai fita tunda abin sayarwan haramun ne ko da yana da kima akwai inda za a je a sayar kai musulmi ka sai da shi haramun ne bittifaƙin da ittifaƙi wadakirun amma akwai mai shiga cikin jingina kal'abri kamar bawa zil ibaki ma'abocin fanɗarewa abdun abikun aka ce bawa al'abiku da ya guje ubangijinsa ko shine iza baka ila sulkin mashhud iz abaka ila fulki lokacin da annabi Musa ya gudu ila fulki mashhud shine abaka din to bawa zil ibaki ma'abocin fanɗarewa ubangijinsa ya gudu baya nan ka gane ai sai kuma kai ka kalle shi a matsayin jingina shi ke nan. A to, waje da sirrahan istiradul manfa'a, istiradul manfa'a da sharɗanta abin amfanin nan ja da ya halatta sirrahan cikin jingina, illa fil a shigari sai dai a cikin abin da bishiyoyi. Ya baka jinginar abu, tukunya alal misali, ka ce to zan ninga dafa tuwo da ita. wannan ya halatta ka gane ya yi da shi eh kun yi da shi idan dabba ce za ka ba ta abinci za ka hau ko za ka tatsi nonanta ka gane ya yi idan duk wani da man fa abin amfani a gona ana magana filashi jari bishiya ba a gona kake ba ko ko noma kake magana to illa filashi jari sai dai cikin bishiyoyi masu 'ya'ya fa kullum kowane ɗaya daga cikin malamai mana'ahu ya hana wani in kana ɗaya da yayin bishiyar da me zai shari ya yawa daidai ka dinga ɗiba ana lissafi yawa kana ɗiba ana lissafi har a gaba biyan kai sannan ka ba shi gonar eh amma ƙasa haka da noma ta ake wannan babu laifi in ka karɓe ta jijina ka je ka noma ta amma fa da sharaɗi sai in kayan sharaɗi in gida ne za ka zauna a cikin hanyar sanda ya biya in an yi sharaɗi to ya halatta muna maganar sharaɗi in ba sharaɗi bai halatta sharɗantawan ne ake magana hukuncinsa ya halatta a sharɗanta yin amfani da jingina sai dai ciki abin da ya shafi bishiya ko an sharɗanta haramun ‘ya'yan bishiya illa idan nafu ko sai dai idan amfanin da zai yi da wannan bishiyar bi'amin na shekara ɗaya ne uyina da aka ayyana walbudu lissalai kuma a lokacin bayyanar kyautatuwar ‘ya'yan itatuwan nan ƙatta bayyana ya bayyana to wannan babu laifi da an sharɗanta na shekara ɗaya ka gane ai sauran kuma ya bar maka dinga ɗiba har ka gama biyan idan an sharɗanta ba eh na shi mai karɓar jinginan ne alhamdulillah sai ne annahul wabi shafi na nawa dari da kusur da nawa dari da kusur da shida ina za mu tashi tamrini na bakwai kawil kamsa jumalin ka kasantar da jumloli guda biyar ya kunul mubtada yana zamantowa fi kullum min ha cikin kowane ɗaya daga ciki ya zama damiran damiri ne mun fasilan mai rabuwa bilki ɗabi kuma ga wanda ake zance da shi ma'al itiyani tare da zuwa bi jami'i zama irin kiɗabi da baki ɗayan damire na zance kamar anta da anti ko da antum da antunna ka gane ai da sauransu to alhamdulillah sai me tajin jami'u lil usul shafi na nawa ɗari da saba'in da nawa ɗari da saba'in da uku na za mu tashi ma ƙila abin da ake cewa innahu ya ɗau salata lalle wannan abin yana yanke sallah in ya wuce ta gaban mai sallah ma'ana yana ɓata sallah amma ya ce maka ƙila ƙila kuma a wajen malamai yana daga cikin alamomi na raunin zance inda cewa ma ƙala to sallallahu alaihi wasallama kenan duk da hadisai zai kawo to akwai mazhabobin da suka ce hadisin mansuki ne baya aiki kamar mazhabar malikiya la ya dau salata shay akwai hadisi ma an abi zarri lil gifari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce idza qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tsaya yana yin sallah fa innahu yasturuhu idza kana baydayhi mithlu akiratir rahmi fa inna ka san shi lamarin da yake yasturuhu abin da yake suturce shi mislu misalin ake turali ƙarshen akumarin raƙumi idza kana in ya kasance bai da dai a gaba gare shi wannan itacen da ake ɗora mun karanta wani hadisi a cikin hafiyatul adawi da sharhinsa da me ake nufi da akiratul rahali itacen nan da ake ɗora a kan raƙumi ake zaunawa a kai to idan abin da ka ajiye a gabanka ya kai misalin tudun wannan akumarin raƙumin a gabanka kai sallah to duk abin da ya wuce ta gabanka ba zai yanke ma sallah ba sai mazala sai fa izalan da kun bai da dai misul akiratin rahali idan ya zamanto a gabansa babu abin da ya kai misalin tudun wannan akumarin raƙumin to fa inna ya gadau salatahu alhimar wal mar'atu wal kalbul aswad fa inna ka sani shi lamarin da yake alhimaru jaki ya kaɗau salata yana yanke masa sallarsa in ya wuce ta gabansa ba wannan abu mai tudun da ya kai akumarin raƙumi wal mar'atu haka nan mace in ta wuce ta gabansa ita ma tana yanke masa sallah wal kalbul aswadu da bakin kare ina fata an gane ita wannan da aka sai wal mar'atu wa fi ruwaya a wata ruwaya aka sai wal mar'atu al ha'idu da mace mai jinin haila to in ta wuce ta ina za ka gane tana jinin haila ko ba ta yi kala ka ɗauki ruwaya dai wal mar'atu kawai wal kalbul aswad kuma ana aka ce da bakin kare a cikin wata ruwaya aka ce wal kalbu zullaunil aswad ma'abocin bakin launi duka ɗaya ne qultu abu zari ko shi tabi'i da yake jin wannan daga bakin abu zari sai ya tambayi abu zari ya aba zari ya kai abu zarin ma balul kalbil aswadi min kalbil ahmari to me bambancin bakin kare da jan kare a ce kawai kare mana kuma wani iri ne amma aka ce wal kalbul aswadi me bambancin bakin kare min kalbil ahmari daga jan kare min kalbil asfari da kuma kare mai ruwan dorawa kala sai abu zarin ya ce masa yabna aki ya kai dan dan uwana sa'altu rasulallahi ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama sa'alta ni kamar yadda ka tambaye ni fa qala yace al-kalbul aswad in ka ga bakin kare shaydanun shaydan ne to saboda shi shaydan ne yayin shigar kare yazo ya bata ma sallah kuma kalan ko na gidanka ne ko ka san shi lokacin da zai zo ya keta gabanka kana sallah to shaydan yana tare da shi ya yi lamba ta goma ko ayyata masalu bil kalbil aswad shedan ne yake jin kamanni da bakin kare ko kuma a'a au ko kuma annahu shi wannan bakin karen kan shedani kamar shedan ne fi kasratul darari cikin yawan cutarwa ga dan adam rawahu al-khamsatu illa al-bukhari domin akwai tashbihi baligi malaman balaga sun san tashbihi baligi aka ce shaidanu ko kamar ka ce zaidun asadu ai zaidu zaki ne kana nufin kamar zaki yake ai shi mai jin ya san zaidu ba zaki ba ne zaidu daban zaki daban amma sai aka ce da kafin tajiri maimakon a ce zaidun kal asadi ko sai aka ce zaidun asadu to haka nan da aka ce alkamul aswadu a fassara ta biyu baya ce ka shaidani kamar shaidan yake aka ce da kafin tajiri wannan hadisi rawal kamfatu illa al-bukhari wa da abi dauda wan nasa'i radiyallahu anhuma su kuma hadisin suka ce idan sallah ahadukum ila gairi sutiratin idan ɗayan ku yayi sallah a gurin da babu satira fa innahu yaqdau salatahu ya sani yana yanke masa sallah alkalbu kare nan ba ce al aswadu ba ka gane ai wal himaru da jaki nan har da ƙarin jaki in ya wuce ta gaba ka kana sallah ba satira ya ɓata ma sallah wal kinziru da alade ko mugun dawa wal yahudiyu da ba yahude a nan banda banda banda ba nasari ba yahude in ya wuce ta gaban ka kana sallah ya bata ma sallah wal majusiyu da mai bautar gunki majus wal mar'atu da mace duka wannan arwayar abu dola da nasa'in suka wuce kana sallah ba satura sun bata sallah wajizu anu amma yana isar masa gabalin bacin sallar idza marru in suka wuce baina yadayhi a gaba gare shi ko ala ƙazafadin abu sa gwargwadon nisan jifa da hadarin da dutse in tsakaninsa da inda yake sallan da inda suka wuce ya kai in aka yi jifa da dutse ka gane ai ba zai kai inda suka wuce ba to dan sun wuce ba su ɓata sallah ba a wannan ruwaya ai waye kafi an suturati mururuhum wucewansu ba tare da sutura ba ala bu'udi ramyatin abu sa nisan jifa bi hadarin da dutse a nan kan fara tankaɗi salatu sallarsa ba ta yankewa wa zahiru hazihin nusus malake mabayanin wannan nasoshin hadisai annar salata cewa ita sallah ta gudulu tana ɓaci bi muyur wahidin min hazihi a dalilin wucewar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wannan a zahirin nasi haka hadisi ya nuna wa bihi qawla ta'atin min as-sahabi wa tabi'in da wannan zahirin nasi jama'a da yawa na sahabbai da tabi'ai suka ba da fatawa da hukunci wa wafaqahum Ahmad Ahmad ibn Hanbali a mazhabarsa ya dace da wannan wasu bangare na sahabbai da tabi'ai amma fil kalbi a cikin kare kadai a mazhabarsa shi kare ne kawai idan ya wuce yake bata sallah in ba satura wa qala al-jumhur amma jumhurun malamai ka jumhuri mafi yawa salafan na salaf an ce salaf tun daga sahabbai bayan wafatin bazala salafu salihi ne har zuwa tabi'a da tabi'u tabi'ina wa khalafan da kuma yan baya malaman baya baya shekara ɗari bakwai ɗari takwas su ne khalaf to su kuma suka ce inna hala tabtulu bi shay'in min zalim sallah ba ta ɓaci don wucewar wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa su kuma lil ahadithul atiya saboda hadisai masu zuwa ka gane ai idan mun dawo hutun sallah za mu ji hadisan da suka ci karo da waɗancan suka zama nasik ga waɗancan hadisai da muka karanta wanda muka karanta suka zama mansuka a ban naskancewa ka gane ai wal murabi bil qadi huna abinda ake nufi da yanke sallah anan in ma ka dauki zahirin nassin ka ce wucewar wannan abubuwan yana ɓata sallah to abinda ake nufi da yankewan sallah na kasun salati tauye ladan sallah da shugulu da kalbi saboda shagaltuwar zuciya bi hadhihi al-ashiya da waɗannan abubuwan la budulanuha ba ɓacin sallah ake nufi shi yasa bai ce tabdulu salatu ba a ya kadau salata yace yana yankewa yana yanke maka ladan sallah saboda kana sallah kaga bakin kare ya zo ya tunkare ka zaka zo gaban ka yayin ko ko ka ga bai hude makiyin Allah ka ce kai wannan fa kar fa ya rako ina sallah kaga ya raba ka da kushu'i ya sa maka tsoron wani abu ko to kaga wannan zaka la'akari wannan ba za ta sallah ta ɓaci ba sai dai ya tauye ladan sallah to yanzu a rayuwar duk tunanin ce fa nema ba ya fi tsoron bakin karen ba tunanin ina za ka samu kuma duk ana yin sa a cikin sallah yawwa to kaji malam ya maka tawilin hadisi in ma yana aiki to yana rage ladan sallah ne ba wai yana ɓata sallah ba to alhamdulillah yawwa sai ne ina hamziya akwai shi baya yin magana sai mu ɗauko mu ku tare in mun gama eh za mu daga hamziya za mu tashi shafi na nawa to a wanda baiti za mu tashi ra'asa kenan rafi an ra'asahu رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء رامقا أرفه السماء ومرمى أين من شأنه الألو الألاء وتدلت ظهور النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء رافعا رأسه lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sako duniya daga cikin mahaifiyarsa na Amina ya faɗo duniya ne rafi'an yana mai ɗagar asahu kansa zuwa sama. Ina fata an gane, kuma a lokacin yana mai faɗin alhamdulillah, kamar da sharhi ya kawo ƙa'ilan alhamdulillah. Wafi zalikan rafi a cikin wannan ɗaga kansa da ya yi lokacin da ya faɗo duniya, ima'u ishara ce shi ne ima'i. nuni ne da yake ila kulli suratin zuwa ga dukkan wani ɗaukaka cewa daga kan nan da ya yi to duk wani abin da ba Allah ba ya fi shi daraja a duniya ne ko a sammai bakwai sannan ramiƙan ɗarfuhu sama da ya daga kan yana mai maka ganinsa a zuwa sama wa marma ainihin sha'anul ulu al'ala'u wa marma matuƙar abin neman ainihin man wanda sha'anuhu lamarinsa al'ulu ɗaukaka ne, to matuƙar abin neman shi ne al'ala'u ɗaukaka, da al'ulu da al'ala'u duk abu ɗaya ne, duk mutum da dama lamarinsa ɗaukaka ne, to gaya ko matuƙar abin da yake nema shi ne al'ala'u ɗaukaka, kuma ya riga ya same ta. Wata da lazuhurin nujumu taurarin nan masu haske ta dallata sauko ƙasa-ƙasa ilaihi zuwa gare shi wanda suka fito a wannan daren da aka haifi manzo Allah sun ga taurari sun yi ƙasa-ƙasa kamar za su faɗo fa a ba a bi don ihal al'arja'u sasannin duniya gabar da yamma fa a ba a ta yi haske bi iya da hasken wannan taurari to alhamdulillah mun ajiye karatu a yau sai bayan sallah insha Allah za mu hutun sallah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجلة في بطون أمهاتها قل بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله هذا اول هذا لكي باي صلى مثلا ما شاء الله السلام عليكم هذا الذي عليه خلاص هذا الان محمد كي باي صلى لا لا زيا الذي بنوك الامر عليكم هذا الذي لا لا زيا ما شاء الله هذا الله يا جيل الله عليكم الذي بنوك كي باي صلى اكرمك الله يا الذي ما شاء الله Wala baba ne, gidan lafiya, ya himma, alhamdulillah ba da kayi alwala? Yawwa, da ke kada bayan sallah ba? To za mu alwala lokaci ya kula, idan sallah sai ne magana. Na eh sai na fito, yana gida. Yawwa, a jini, ta ba ni shi